أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين ونستغفر ونستغفر ونستغفر عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والخاتم لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشرنا لهذا المعصر إذا تفيدنا الله تعالى جنات الزفر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
يوم الخميس هو شاب يرمى الكيلة شباب سوء أن يرد على أن الجنة إذا ما إشترى الله عليه الصلاة وأن يجد يجد أشعر أخو وأصل هاي شباب سوء يجد أشعر أخو ثم يوم تاشي ثم تسير الشمس رضي الله عنه كل الله وتذكر آية أربعين تفصيل الأحزاب وضع لك وزينهم الشيطان أعمالهم وقال لا غير ملك اليوم الناس من رجال المقوم فلما تلاءت بأسان يكون ذاك بين وقال إني بريء منكم إني أعلم ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يزينهم الشيطان أعمالهم عما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يزينهم الشيطان أعمالهم لأن الشيطان ما في يزين يقع سامسا فأيقظ شجعه إبليس shi ma na iblis ne kawai ta mutu ya karfe su a ranar gaya musulmi na a cikin asirar da musulmai da ma kafin buruja a yadda suka bari su tsoron fitowa da a ɗaɗi yau mai zuwa ba su mazaushen su su ne mai bikirin ba ƙara zafin sai ba na garin su ce na gari da su ne yawa an yau ba wanda zai kiyar zai a kan kuma yana da cikin mutane ba wanda zai kiyar da kuma wai ni idan lafin ni ne kuwa wanda zai ba ku shi kuma ya yi kina nasa ni wato da kabilar kina nasa ji da ma'ata za mu taimake su وكان أتاهم مثل سراقة بن مالك da ba ya kasance da ya zo musu wato a surar surakar da maliki da yi su kan nahiyar wanda ya shirya shugaban wannan nahiya a haka yanzu ya zo ne a matsayin wato wato wato surakar da maliki shi ke nan a haka yanzu a irin suka jikin sa kuma shi ne shi har ma da za a tafi a tsani yayin da kuma an ta tafi a tsani a yadda ya zama wato shekaru guda biyu a yanzu su musu kafira su ne musulmai da kafirai sun hannu wajen yaƙi ba a yi bulisin mala'ikata shi kuma ibulin da ya kalla iya zo mala'ikuna sauka وكان يقول في بيت الحرس الشامي شوف لا ما أقول شيء من ذلك إلا لكي شوف من ذلك الحرس الشامي لكذا أين يجي هذا بقى أين جاء الله يقول سيدنا يا أبدا لك أن كان حرس الذي يقول وقال سيدنا لما قال له لا يدرك ولا يستطيع سرقة المال سرقة هذا هذا لا يدرك شيء من ذلك يجي كل شيء من ذلك يقول يا حكم قال أبدا الذي ما قال له yayin da ba ka rike da shi a tubudin nan da ka sabar da muke nan da zaka sabar da mu ala haka har a ta wannan hali ne bari ku minku sai ce da su ai yau sai na za ku fice wurin ku minku bara'a min tuwani kun ga wurin wato wato wato cikin tokuwar da su kuwa ne a rai ma na sabara ne ina ganin abin da aka gani ku ne da bala'i kike da wala ku da suke baka ina ganin su kuma kan ganin wannan aka gani wai ni ni a haku ba ni ina tsoron Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin wa huwa salihin ni a haku ba nan tsoron Allah an yi burkani wato wato kai a rage da shi wallahu shi ne kai ubangiji mai wani tsarin hukuma ne إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
ita kuma ba za ki nuna da zai fi mulki kuma hawan karra hawa da idin ko amma ya dokar Allah bin Allah da maki ita kuma ba za ki nuna a yadda ba za ki nuna cikin wata hawan da zai fi mulki kuma hawan da kuma samu ciwo fi kullu a cikin zuka sun suke fara shi ne za ku yi tikare wato akwai mummunan kudin kudiri a zuci eh, suna da wato rauni na kudiri gaza haɓara ya jirgin sai su suke cewa gaza haɓara ya musulmi na wani na musulmai dinihun addinin su ne gaza shi ne yau ne su in har su a yadda suka fito ma a ƙasirin ma a ƙasirin tsoron ma a ƙasirin sun fita da ƙarancin su ƙarancin su a tafiya sun za su yaƙi wasu taron taron da zan kafare da yawa ayat ba da ilahi shi da ma al'adar magauta Allah al'isti za mu ga abu ya yi shi ne yin wato wasu dalili ko yin dariyar kuta ko kuwa da wani yake za a yi gini ga wasu ya Allah fara fara ala ta'ala da Allah fara ta'ala ya fara ya ce wani dogara Allah ne da wanda ya dogara ga Allah dogara ga ta'ala ne ya fi da wanda ya amince da Allah ya gani shi da zai jayi inna Allah azizun Allah wani biji wato makwayi ne hakim ko da yake wani da abu da tawakkul wani ya kira su ya zo ga tawakkul wal abu shugaba idan tawakkal Allah da lokacin da zama da ya dogara ga Allah dogara ga ta'ala jala da kada mun billahi ma'ana ya sanya wato wato wannan ciwon daga Allah ya gari ba addu'a ku da sai ya zama wato ya jin jawo ko kanka ya Allah Allah azizu ko mun yi tawali ko ta ala wa ayni zalimu ala amri ma ala wa yi wato wato wato ne da ya kada wannan hakimu shi ko ne fitin ya tsaya yake ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala Musa wa yi ta'ala ya ji Allah Musa da wannan da wani da kuma guda ya wa kada da mun sai wa da gare shi a cikin ruwa wai na zama bihe imam addini su ne wato karfin addini su jiyarsa ya wuce ya wuce sai birziki ka aminta ka karkace da arziki na almarhumu wanda na yi na na ramu sai a same shi ma da bar kaza ini mamlu'atun matakar da ta kunya su kan ci a cike wa kaza ini mamlu'atun a wani su ka ta kunya za ma wato abin cikawa ne har abada ya wuce ya zan musa na ta zama لا تخاف صاحب السلطان kada ka tsoron wasu ma'abucin sultani ma'abucin wasu wasu wasu wasu sultani ma za mu sultani mu sultani mu biyu ma za mu sultani matukar dai wato mulki na ya zama wani tsoron wani mulki kuwa ba sultani mu biyu a wurin shi ko shi ko mulki na bai zama wani haka ba zai fushe ba ya musa la ta zukur aibon garika kar ka rika ambaton wato illar wani ko aibonsa ma za mu rika aibo matukar dai duk yana da aiki kai ma tun da zaka mallaka wani kai kana da laifi ko kai ba wani laifin wani والعون لا يخرج من أي أولا شكوى شبابا ما يقول لك ولا أي ما يقول لك ولا كل شيء ولا شيء ما يقول لك شيء يا موسى لك أن موسى لا تترك محاربة إبليس ترك جدا يا كي يبلغك وشي ترك جدا يا كفا ما دام محارب ما دام يحاربك ما كان شيء يقول جدا يا كفا هو يحاربك أبدا شكرا يقول لك أبدا لا يقول جدا يا موسى لا تعمل بوكر الله كيف تنسى وجهك الله تبارك وتعالى ما لم ترى نفسك matuƙar ba kai ga wani jirta cikin aljanna ba shiga aljanna ba ba mai jannati yi gana a huka ka san kuma da babar ka wani cikin aljanna ne shi ne annabi adam wa halal min ha amma ya fito daga cikin ta ana ta amma mun kuma kai a bayan har ka san ka ce daga makisin Allah har abara har ka da shi ko bai iya faruwa fa tawakkul shi da wata yi wasu ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma san ka cewa Allah tabaraka wa ta'ala mu da rikul kuwaci shi ne wato hanyar karfi dan Allah ga ni wa al'amri kuma cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai rinjaye ne a cikin وهو صدق إليه وهو مصدق بغير الله تبارك وتعالى duk wanda suka ce wani Allah subhanahu wa ta'ala aw ta'azzuru bi ghayri Allah ko wanda ya nemi daukaka ba da Allah ba fa ma'alu hukil zulmi kuma kuma daga wani suke kaskanci لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يا محمد إذا توفى الذين كفروا هذا أيضا الملائكة ملائكة سنة سنة كان تشير وعلى الذين كفروا الذين كفروا أيضا يقولوا وجوههم شين سنة سنة سنة وجوه وأخبارهم لكم الكيرس بمكان أمين أهيل وأتوا وأتوا هجوم لو كنت قريب يكون الشيء في نهاية ويقول لهم سيف لا يكون فتاك كافرين تذوقوا عذاب الحريق وتقول أن الله وما أنا بكتبها لا يتعمل أدمى إذا كان قولنا من وقتي إذا كان الأمر دين جماعة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك وذلك أمام مجرد فتجد ما قدمت أيديكم sabon abin da ya zama wata zama cikin ta gabata ai ubira biha an yi ta'adili da hannaye sai ka ci abin da hannaye ya jawo dole ne ya haɓa a tsoron hannu ba a ce kafa ba ko wacce ko ko hanci ko ido ko na abu sai ka ce abin da hannaye ga aikata shi jama wannan me yasa ka ce hannu ya na a kan al'abari domin da mafi yawan ayyuka su zawo bidai da hannun ke su ko mafi yawan abin da ake da hannun ake yi shi za ka tafi da hannu aka ce za ka zauna a jiko ba da ba a yi kawai za ka zauna ake yi abin da kuka gabata amma da ya mafi yawan abin da ake da hannun ake za ka ce da abin da hannun ake yi Allah Allah cewa shi Allah tabaraka ta'ala kwanan da da zalim ubangiji bai zama wato mai zalunci ba a su zume ubangiji ba wato zalunci ba ya abin da bayi al'azubu bi ghairi zakat Allah ubangiji ya musu Allah ba ba da laifi ba Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala malikun abdul masu sarki ne wanda yake mai adalci shi Allah wal abdu shi ba adalci man yabqul ashiya'a fi mahalliha adalci shine wanda yake wato wato kuma mai adalci shine wanda yake sanya abubuwa a mahallin da suka cancanta ko da bai da ko ya aje shi abin da ya ce shi abin da shi ne abinci ba ba shi ne abinci eh la ya zama shi an jirgin muhalli wanda yake ba zai sanya abu ba a wurin da ba nasa ba ai la ya ta sami hujjumu a batar to wannan wato zalunci ba zai yi gare shi ba haka da wanda bai zalunci ba kenan haka imma fadlun ma'ana ko dai dan fadala wa imma adlubu ko dai azanci da Allah zuwa domin shi zalunci a tazarru fi shay'in fi shay'in gaibi shi ne ka tazarru fi shi kayan da ba naka ba wanda shi ne zalunci ne san biyu a wanda ba naka ne ba wallahu la yasarrufu illa min mulki shi ko wani ba ya san biyu a cikin masarautar kawai domin kuma masarautar Allah ne na kuma ya Allah ya san biyu a cikin babba shi ba gida amin wannan mun ce innal amla cewa shi adalci wal kushay bi mahalli wato adalci shine sanya abu wato a mahallin sa wannan shine adalci kullun nas yaquluna amirun adilan kowa da cikin mutane yana cewa wato sarki آدم تبكي آدم تقول لك الأجر هو تجلس آدم ولا يعرف له حقيقة العدل أعود أن يسمي حقيقة عدل النمر عدل تبيشي هو أصلا يتجلس عدل يقول كوا عدل أما ذلك ليش ما عدل تبيشي عدل النمر فلا أكون يشي كما أبي عدل ما يتعلم بجيه ما بيتعلم دولي ما عدل ما حقيقة يتعلم بجيه أجل زين ما حدد شو هي عدل أجل yanzu amma da suke cewa ana amira cewa shi zanki idan da raka aba in ya zama baya cutar da mutane wa alal malaika kuma yana yana ba da yana kawo da amfani ko shi fadan ala shi da ya adalci wanda da zalika an ko hakika ba haka ne wannan ba shi da adalci ba al'amu shi abin da ake yi da adalci wasu ashiya ne ma hadiya dora abubuwa a gurin da suke canza idan jama'a al-malika amwala da yasa idan sarki ya zama ya tara dukiya mai yana da kuɗi وأصلح كما ينادى مقام يأتي كثيرة الدعوة وعنده كتب كما يدعو السبيل ومساجد كما يدعو المسلاتين مساجد الشهود هذا هو عجيب أبو دعوة أقول كلي دعوة أقول مقامي دعوة أقول مسلاتين أقول السبيل ذلك استثناء الله مراتي يرجع رأي فأعطى أموال الأغنياء سيدو كدوك يا يبابا ما ودعها كل يجي وزي ما وزي wa'azin abin hajjar kula bai sai ne kuma kamar ba masu yawa malamai makamai yadda sun tsira da shago biyawa da yawa malamai yawa malamai wa'azin masallacin da wani zuwa da zai shi sai ne kuma masallacin da zai kuma yawa da zai yadda sojoji da yan sanda da ya yi adalci amma dai kayan da ya ko kuma ya raba amfani kuma amfani kudi amfani ne sun yi zai amfani a masallaci amfani makaranci amfani kuma jiyar ba ya amfani ba ɗaya da Allah ba zai su biya saboda da Allah abu da wani da alishi an da wani da ke da yanzu da abu da suka da alishi har ma ta ma shi yau da ya zai gaba ya mun alishi kuma mun shara mun ka ta ba alishi in ka ba zai ba ne na alishi da ba a yi sai yanzu wani tsawon bisa ga Allah ka wasu da saboda sama da alishi ba ne yanzu da ka aure mata guda mutum ya aure mace guda ɗaya a gidan masu kuɗi wanda da kuke mashaƙi yana da kuɗaɗe da yawa da wani su da yawa da abubuwa da yawa kan wani da yawa kan gasa su sai kuma fara wuce da malam wani sai kuma ba ya cikin yawa da yawa sai ka zo lallai falala ce daga gare ka falala ce daga gunka in ya zama ka dinga ba su tara suna ci ka dinga ba su kai suna ci ka dinga ba su shinkafa da nama da kaza da kaza kaza kana ba su abubuwa masu daɗi musulmi da zai kai wannan fallaci fallaci amma an adalci da wanda ma suka nema a yi adalci na da adalci ba adalci da za a yi adalci to kuma sai a mutum yanzu ba yadda zai jika wannan wanda na tsaro da na wata rufi su da da da da da da da da da da da jidan duk abin da ba ta da lafiya samu ta yi wani da zai damu wani kuma wanda ya ba ta da wani dawa ta da zai kuka sha da da da da wani sai abinci da kullum ta ga kuma ya sa wannan a gidan bere mai kyau mai abin da za su a gidan kaza ne mai irin su yadda ta wani sai kuka ya fito da ka in ya zai wancan hola wannan sai wa barci ko jiki mai wani babar da duba da wani in ya zai wannan mai kyau mai kuɗi da yawa sai wannan ya zama a ruba irin nasu da zai wata jama wannan shi ne adalci hakikatan adalci ya aka koma da wannan amma falala ce ya ɗago darajar wannan su da wata wannan fala ya ganda mai amma ba ki suna tun nuna sai yi mata abu ba sai yi mata gaza bayan sai an kalli martaba ba ki ce duk abin da aka wata zamu kila ma mutu ne ba ki wani me yasa ba za ta kilayin lokacin da abin da rubuta ne an yi wata asibiti an mata abu an zuwa mata ruwa a jiki an mata kewa ta mutu mai zan sai lokacin da aka wani abu zai fasa hali wanda ke shi amma ba ce ko zai ke ce an mata abu an wani an ta na ga wanda shi ba zai ce an ga wanda ba zai wannan shi ba adalci ba abin da ke adalci shi ne ya ajiye komai a mahallin komai a zuwa wannan da abin da abin rage da zira ga wannan misali shi mai kawo ka ɗauki dukiya ka ba wasu kuɗi kawai tsara da barabari ba a wani amfani da ƙara ba kawai da wani ya kawai zuwa wanda masu mulki mai zaɓa da su ke nan da kai yake ba a gani ba da ni yau da yake da kai shi a ce kawa sai na kuma kuma ba a ma kuma da gwamnati da yake wanda da ke mata kuma ya hau an ɗauko shi a wani abu amma ba ce a wani abu ka ɗauki makamai ka kuma malamai wanda yake kuma yanzu ya ke kamata a ko duk da za a yi ka ɗauki da bai da masallaci ka ba wanda ba za ka ba ka ba wanda kuma masallaci shi kuma da amana da zai da gani a har da muri wannan sarki ya haka da yake da abin wannan zai kuma da azanci ne wanda azanci da ya ta huwa za a sha fi gani mahalliya domin ya sanya abubuwa a mahallin da ba za su ba ba gurgusu ba ba a matsayin ba ko kuma a ɗauki mutum wanda bai danganta abu ba a ba shi abu ko ko a a wanda ba irin fannin da ba a shi duk ma da haka ko idan ana haka ana haka da kira an zo misali za a yi daɗin mukamai na wani da gwamnati ko wani abu ga wanda hannun da ne abu da ɗauka kuma a ɗauko wannan da kawai shi ake so ko san shi shi burge ko shi ma da siyasa shi ma da siyasa ba ya ko ko a tsara shi shi da ɗauko da haka والله كله أقول هذه والله لا سوى إذا أصل الأمر إلى غير أهل يصل الطاعة وذا أنت جنجل الأمر يدور كون تبع ما شيء وقوه أن يجيب أهل يجيب أن تبع أهل الأمة تقول يا ساجم سياما ساجم سياما أنا فاعل أنا قلت لهم سياما والنعم بقول سياما أنا قلت لهم سياما أنا قلت سياما أنا من تنزل الطاعة أي ساعة ذلك شيء لا لا تشعر أن أبو سابقه إذا أوكى أصل المدينة النجوى هو النجوى كده فيش أبواب لما فصلنا بقى صار زين كده ماشي ده ما لا يسأل ها مفاهيم مفاهيم زين كده كده بجيلي كمان في كده صار زين زين جاي حاجة كده نقول معاك لا ده هو كده كل ما فضل ده ما فضل ما فضل ما فضل كان هو كده كل أنا أقول كده بنتي فضلنا في وقت ولا ما ده هو من فضل شيء من اللي يعني من فضله كده فضل ko yayin da kuma zai ko wanda bai ko wanda bai ko wanda ya da na da mutum to duk haka mun yi kana cewa da in za a dinga mutum a fannin lafiya da sai ya fara mutum lafiya ko ka da wanda ya daga da lafiya amma ka da wanda ya da sai ke da fara kan lafiya Allah ta rama ka wala haka ne kawo yanzu da mun dan nan kawai mutum lafiya sai sai lafiya da zai lafiya da wani a wajen hakuri da mahaifi أفوت أجل على أجل إن شاء الله شيء نقول إذا أقول لها ما وجه نزوع على جبان ثالث لكن وزدني أقول لك الأورا الأورا كل شيء الأورا أو ما هذه العناصر وشيء كذا تشرح كما لا يكون لكن وحاول أقول شو أنا زدت شو أنا أنا أنا أنا من ليش الأدلة وأنا ما بيعدل شيء ما قد عدم شيء لأنه هو من الأشياء في كلمة عندها ومن يعطيها الله محل الرسول ولهذا العدو ولهذا فنرجع ذلك العدو في عادته يحتاج الى نظر شديد سديد لان سواء يزرع واتو زرق الدوبه كان الدوبه نظر يوزيك سديد eh da mu da dun wata da kullu shay ma hadisi ba ba kawai da sai ko na amali a mahallin sa wai da mun ko ba haka ba da da zalima mutum yana da zalunci da mai zalunci lokacin da lafiya mun ko da na mai amfani da shi ai wa lokacin da zalunci ko da kuma wata ya kai da zalunci cikin wannan abu ko da ya kai da cikin wannan mana ya kai mu cikin wani wurin mutane sarki bai zalunce su bai su ba amma ya ɗauki al'amura ya sanya mahallin su ba ya ci da musu bi ya za ta al'amuran da shi ba ya zance ba a rubutu wani a sarki eh ya za ta yi mai yin zuwa musulmai kawawa kawawa kawawa a rundunar yanki wani masalin da a sarki ta zance masallaci shi ma ga rundunar yanki واصطناعه العلماء هذا شيء مكان مكان معنا والأموال الأغنياء هذا شيء بيجا كما مسؤول بدون جنبي هذا كله يعني وضع الآدم شيء دوا نقول شو شيء اللي أمفاني أمفاني أقول لي أمفانا لكن يا يا ما دوشي له يا لا ما هو ما دوشي أمفاني أما هو ما ما هو دوشي له تو لا كولد لا تو ما هو آدم شيء دوا إيه
فبآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كذلك على فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب فالعادة على فرعون أي عادتهم العادة الصوية مثل ذلك عادة على فرعون وما العادة هو في كلام فرعون يكون مثل فرعون والذين من قبلهم لم يذكروا دعاءهم كفروا بآيات الله فما قصوا آيات الله فأخذهم الله سيقول هذا لا يمكن في إقامة العقوبة بذنوبهم جزاء في ذنوبهم جملة مفهوم إذا جملة مفهوم وما بعد هذا أود أن يبين تكون بآيات الله فأخذهم الله تعالى علينا مفسرة لما قبلها سنة فترة أود أن يبين تبين سنة آل فرعون العائشة والذين من قبلهم والذين من قبلهم سوى كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم وفسرته ولا يفسر شيء ما قبلها كأود أن يبين أي الأمر هؤلاء معناه الآل وإنك دعوا على الجهاز شيء هو العادة مثل الجهاز ذكر العادة إذا قلنا العادة هي كفرهم بآيات الله شيء كانوا سوى ذكر آية الله تبارك وتعالى وإلهكم وإله الله لهم وهما أهلك والوجه جيب يسوع إن الله قوي إلا وجه جيب هو أرهان من كل شيء هذا ما يجيب في الله الحمد لله دليل الإيمان أنا وجه جيب هو هو ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله سمعت العزيز أي تعزيم الكفر الكفر وشارك أن تتولى الكفر بأن الله أي سوى بأن الله zan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma gayya idan da sai ga bai san jawa wanda bai masa baya sanar da nima da amma ban da yake san Allah kan su samu tare ai kuma jiran da wani ne baya san da wata nima din da ke mata da azaba sai ga nima da abu da har sai wa da ya san da har sai sun san da abu da yake da kansu sai sun san da kansu ai wannan ne wannan ne ma zama sai sun san da ne wasu ko ban ko bai da lafiya idan ji ko kwari makata kamar da sun zama wani tana baran baka in al'amahum yayin da ciyar da su shi Allah ne juyin daga wani daga daga yunwa a amana mu da kafin sannan kuma ya mutu da su daga tsoro a wa asa rasulullah da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kuma sama sallallahu alaihi wasallama wa kabaru amma da aka dinga kawo da cewa da kira da ni da zai sai suka tushe ga wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wata ruhu suka yaƙe shi wani musulmi da kuma musulmai a yi da muni masa wani kuma sai suka mutum da yaudari ba Allah ta roƙa su yi su ita a alamun Allah sai wani da wani ta'ala wa da ya rikar da su da an tutsa da yawan da zai sallar da kama shi ne wani ya sallar da an sallar da sallar a kansu hada ba da ku sai wanda Allah ya harkar da su a cikin abin da yake da dama a za ta kula abu ne ko misalin haka dai misalin kuma da bawa ala halittu yi a saliha a bisa wato halin da wanda yake na gari ba a zama ba a zai yi mata yana halin da na gari lafiya kalau sai wani ya gudanar masa da salima gare shi a zarkar da wasu ita wani ni'ima da ya gudanar gare ka za ka yanzu za su gamsu za su bauta su gaba ba da kuka yi alhamdu a yanzu ma Allah ya wani wata ala bari ka ce wa baba ya canza al'adar da na da Allah ba ba ya yi abin da yake ya canza daga Allah ba ne su da Allah kuma ne ba da kushe ba ainihin ne wani shi da ma da zo da yi nima a shukuru shi ne godiyar Allah ne wani nima gode wa Allah shi ne shi ka kare shi kenan a shukuru ainihin ne wani ita godiya wato ita ce wato zo da yi nima man shakara duk wanda ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala man shakara da Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya gode wa nima Allah tabaraka wa ta'ala damar da shi kan zuka da goma tana yana ba ta kushe ba amma ka fa wato kuma da ya mutunce ba kar a rasa halin da wani wanda shi ne ya kuduro da wato da kanta ya dawo wannan nikmar da bushe kenan sai shi da kanta ya kai da bushe don da nikma har rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya Aisha ya ki Aisha an ni duwa da Allah subhanahu wa ta'ala ki kyautata wato mutaka Allah wato mutaka Allah ma'ana da mutum da Allah ya kyautata ta inna ha kanta ba na fa an kwami mai duwa da ma da duwa da Allah da ya ga wato ya ya rubuta mutane bayan rubuta ga mutane فعاد إليهم كما يدعو إن ديتهم يدعو إياه لما تقول لك أحمد مدعو أحد وهذا النبي هو والنعمة كلمة إذا ونعمة كلمة سنة كما قليل أكفاء هذا الذي أما كما وإذا ذكر شنشن كيف يسمى أن يتأني جمالي دفر ذلك الله أما كأن ذكر شنشن إليها لا يعود أكي ورسولة من سيدنا يذكر كلمة الله من يتكفر يقول لك جرمان لي ويتبخصه ومن يتبع أولين من الله جماعة الله وينور الحق من أهله أنه من يهدها وتحكي لك أعلى من هيك فليس بكل ذي وأن الله سبحانه وتعالى وأن بذنب وأتوب وأتوب وأتوب كوفي كوا إيه بينما يعي جيل من إيمان الله تعالى الشراب في ستة وشراب وأخبرني عني كل في من يكون في قواني وأن الإيمان شيء الإيمان في إيماني ما تدعوه الله من إيمانا لولا أن لا أنسى إيماني يجب عليه أن يشكر الله wannan ya zama wajibi gare shi gode wa Allah azza wa jalla iman da suna limar imani wa ai ya san ka zama kima kuma wajibi ne wato gare shi ya zama da yayi girma wato zama gudan imani wa ai ya hafa dan ai ko ai ya hafa ai ai ya sallama islam imani kuma ya zama da ta akunce wa imani nan ma an da hada ashiya a fara duk wanda ya aikata wannan abubuwa guda ba za su zama yin imani to ba za a ce shi ba su fara wato wato wato sun ce imani gaba a gaba eh ba za sun ce imani gaba a gaba ومن لم يشكر نعمة الله duk wanda bai gode wa nimar Allah ba wasu hamu da hannun imani sai zama wato wato yana yana raina ma abuta imanin ma walam ya haf min hannun iman ya kuma nuna ya tsoro da wato kuma ce wani imani da gare shi ba ba za ya mutu wannan ba zai mutu ba a sa ya zama imanin har sai an cire shi daga sai an kwanci shi wani imani wasu rukun imani shi ko sun ce mutum da mai imani huwa su da haji bai wannan shi ne mummunan hatima kuma ce ga wato mutum da layi na ne wannan da Allah subhanahu wa ta'ala dole hatima cewa to mummuna fata mu na karshe la yana mutu soyayya wannan ba ba mu da su mummuna ba wala mutu da ta ce ba mu da su hujja abu kuma wala ba ba ba mu ba da wasu lafiya ko wala ba ba ko da shi ko wala ai shi ba wala abu da ba na ba su da hatu kawai da su da hatu mutum yana ko an yi riba an yi gulawa inda ku mutu ruhi wato ya zama an jaye shi ya rubuta kansa mashaku billahi tabaraka wa ta'ala wani zama an jaye shi ko kwantar shi kan Allah ba kan ba wani majuhu kuma zarge shi wata aljaye shi da musulmi ba Allah har su yi mata rufe kuma wannan kwanci mata wani bai girma ne suka za su a cikin wata gugunar cikawa ta aka ce mutum ya gugunar cikawa ta ba bai kuma ta wata aka amfani wannan Allah ba mu ya Allah ya kare mu barka amin amma da wasu duniya ita wata ba kuma ta kasa kasa a ciki wato da sun ce imani shine ayyuka yawa a lafiyar mai jiki zama da an yi jaye a bisa zuciyar masu mawaci inda wani ya yi mutu a sama zama abin da ya jahilce shi ne hukun shi ila a shiya san wani abu da shi abubuwa na duniya fi duniya da kuma kan kan hukun da zai kafi hukun da yake shi sai zama wata zuciya ta san ta ce san wannan abu a tayi a tayi za a yi kuku a halikahu ai zama ya mata ma da san su ba da wata wani musa a zafi da halatu zama ya mata da wannan hali يكون ذلك الأمر للحجاب بينه وبين الله سيد الله أن يرسل دي قريش أن يرسل دي للحجاب بينه وبين الله لا يجاب كان كان الله سبحانه وتعالى وما بعض الحجاب زلت الأمر بالحجاب وما بعض الحجاب زلت الأمر بالحجاب يا رب حفظ الله تعالى وأنه الله للحجاب يا رب هلا إذا أرجو يومئذ إيه؟ لو عجبوا ثم إيه؟ ثم إذا من ذنبه كلا إنه اليوم أرجم يوم إذا من كلا أرجع الله إنه أرجم يوم إذا من جبنا لا يزال وإن شاء الله إن شاء الله يوم إذا أولنا أرجم ورقم إذا أشرفت ثم إذا مرسال الجهيم فمن جواب ثم مرسال الجهيم أتواصل أو الجهيمان من ذاك الإجابة يوجد لجاني لا بد أن يذوق العذاب وأعطى جل العذاب أنا لا أتنيون شاوهن من أعلم الذين أعلمهم من مسلمين كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فذهب عن فرعون إلى قبرهم فقول لا تسليم أعتنوا بذنوبهم وعبدنا عن فرعون كلهم كانوا ظالمين فذهب عن فرعون أما ذلك جزاء هو عن فرعون كما آدم وسلمان فرعون ورسول قبلهم لم يجد كمان فقول آيات ربهم ثم يقول آيات ويجلس فأعرفناهم يقول هذا رسول الله الذين نزلوا وعلينا عن فرعون يقول كذب وسلوك مثل فرعون ثم كذب سواء ثم كذب فرعون ثم كذب سواء وكل من أمر مكذبا مكذبا ذكر سواء إنما وسوى ذكر دائما سيد الله تبارك وتعالى كان سؤال هي يقول في مسألة التكون أيوة أشياء في غير محل معناه من يعلم أنا ليه من يعبوه وهو محل السبعة من يعبوه محل السبعة نظرة عين مدرسة تحقيق وإجابة أشياء ما تواجه لما نقول وعليها ونقول إذا سوى نقول إذا هو الذي يقول هنا من الذي اليهود يهودا ويهود sanadin madinata sun zauna a madina da ta san tsawon lokaci mai yawa yanzu suna hulun da ni sun zaɓi da zaɓi suna sauraron masu tsammanin su ma zan sanar da bayyana ta a ta za a nabi sun zaɓi da zaɓi an zai suna mazana ɗin ya zo sun zaɓi da zaɓi a ta'ahar kuma abu shi ne zai kulla a kauye shi a rage da kuma bin islami amma ba su yi musulunci ba kuma sun ji alƙawarin zaman lafiya da annabi ba su yi musulunci ba har ba su ala da abu ne suke shiga musulunci ne don tsoron masu shugabanci da suke kai a ƙarshen da mulkin da suke yi yanzu sai yanzu yawon zumunci suke na mulki sun kushe a hannun wadama don kuma da kaɗai biyu ma yake nuna shi abin da suke samu albari mun ke na hannun mabiyansu a ahadin da biyu sallallahu alaihi wa sallama shi ne nan da biyu a tsohon ne daidai da zaman lafiya da hannun sallallahu alaihi wa sallama annan ba yana hada gudu cewa su ba za su yi kuma zama ba kalamin hada gudu shi ba zai yi ba da yi izinin hu za su yi kuma zama da kullum lokacin yin da wani mutane أنت تكلم من ولا يرسل ولا عندك الناس ولا جازا جازا فما تعب لا في رمضان هذا فعشان شوف هذا ما عشان تقول ولا يا إذا ولا فلما عزلت الجوز بدري لأن لكن بدري يحكم الأحد كي ينزل يشوف أن أقول من الإعلان لفسيب يسير رحمه الله هذا هو الذي وقال تدرك هذا هو الذي الذي آه بس ده وقع نفع لأن يعني بدر شبكة شعير لا نمو ومن يعرف كده من هذا كلام ما يدري يعني ما عليه لأنه كان يشوف شو ما هذا هذا الشيء وقال تدرك هذا هو الذي الذي كده إلا هذا شيء عزم ذاك عمل أشياء سوا وأنا مش عزم ذاك عمل أشياء سوا هذا ما هذا الزوج الكهول لأنه كان يقول يلو شفتوا تدري شيء كان الذي لا تستطيع من الله سبحانه وتعالى والله kuma da suka ci wani zarar kuma ƙwarashin da suka yanzu ne sun zarar ƙwarashin kuma ba ne ko bayan da zarar kafaran ba su zarar kafaran ba shi ne ba waɗanda kuma waɗanda da ƙarfin ba zarar da suna wani wancan alƙawarin na maza ba suna ba ba da yawan zarar da za a yi yushin yushin ƙwarashin sai yanzu ne yake ƙwarashin su da kuma ƙarfana da kuma ƙarfana a hawan su da kuma hawan da a har yushin da kuma mutanen habasha ko ƙwarashin ko ƙwarashin wannan biyu da kuma ƙwarashin da wannan biyu duka ko kullum a sunan da biyu dukkanin sun zo wa su gwalalo da hada sunan da fiya sun Allah mu Allah alaihi salama sun zo zan yaki yi wa zaba sallallahu alaihi salama kan ta Allah Allah ta'ala ya ce inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun inna sharra dawabi dan dai sharri wa sun sharri sun da goyi inna Allah ya gwa Allah tabaraka wa ta'ala alladhina kafaru sun kafaru kafaru sun ya sharri da sun da goyi أبدو لكم هي أسبكم وهو في الحجمة إيه إنهم إلا كلم أنبرهم أضل فتا آية هذا مرحبا إيه نعم أنتم تظنون سيك مرحبا ويسي يبرهم أضلوا فلما أنتم تكون مرحبا أعطيهم سؤالا إذا شر الدواعي إذا لم يشر لكم إذا لا يعلم الله الذين يقولون كفرين فهم لا يؤمنون سورة الجيران لعلهم يجلسوا الدواء ولكن جاء ذلك يجلسوا الدواء لأنه تكتب إلى نفسه شو أشمه ومن شو عليك ما تأتي مدرسة بشوف منهم إلا كان أعبدهم أقوى
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مر- في كل في كل مرة ولا تموت الذين عاهدت منهم وسدوا إن أنت تجي وتعاهدها تعالى ورجوز أي وتولد ولدك كل القوي يسمونه بالجوز Allah ya yi nan shirya cewa hukun da kawai da ke jera ba za su ɗauki shafi a kan ba sun bayan mutum a adamu sannan kuma suke wani wani alkawari na su dukkan da ba rashin akwai shaba ba an hazo biha wanda suke alkawari a cikin ta kuma na yi tukuna wanda suke tsoron Allah ta barka ta ala a yi lafi tukuna Allah ba na tsoron Allah fi gari a cikin wata wanda yaudara ta wasu فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون إما تتبنهم في الحرب شر الدين ما يخالفهم كلهم يشركون إما تتبنهم في الحرب لأن زما تتبنهم أي تتبنهم لأن زما تتبنهم تنا من الحرب أو أن يأتي فشرد أي فضرب بهم ما خلفهم من المحاربين وكرر أبو الكبار na daga mayaka bitan kili bihim shi ne wato bitan kili da su shira su an fito ko su kuma kowa la'allahu ai ko cewa su ma yadda dina alhum su wanda suke bayan nasu da suka da sa da ai sai da bihin kula su a su da su
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وما تخافن من قوم خيانة إذا كنت لا تقول خيانة shine wato sai ka wato ha'inci na tsarawar ha'inci ne kuma da kuma mutane ai an haɗu ka mutane suke da kawai da kai da yaje ya za a zana lafiya kai da suka rasa yake ka ba da ya zo kai tsoron siyasa ko za su yi ha'inci a kan wani alƙawari na su fi ahadin a cikin alƙawarin bi amanatin shine ka ga wata alama ta ruhu na ka wata yanzu na baka alama ta za su yi wata ambet ai ku tsoro a haramu to kai ma ka jifa da alƙawarin da kai da su da yadda kai da mutane alƙawarin kai ma ba wata zama su alƙawari a ne mata zama su alƙawarin kamar da zai mata lafiya هي على سواء إن يقول هذا الذي يجري مستويا أنت وهم في الإن مستويا أنت أنت وهم في الإن وإذا ذلك الجنة فالإن هي أشرتين أشرتين السلوك لو في ذلك الجنة فإن ذلك الجنة أشرتين تسلي كتين لأن الإنسان يجب أن يقول أقوى لك جوا سألت سكاية فتح الأول إيه أنت أجمعهم به شنو كتنا الشيوز شيوا كان يفتح الأول لا ما يتهمك بالكذب domin kai su suna duhuma tare da wani can kayo ta tun da sun zuwa suka da kawai kai ma da ya mun da wata da ta kawai shi kenan shi ne ma'ana sosai da yake ba fara inda za a zai duka sai da zai yi sai kana baya san mutane ba sai hayin shi wanda zara ayar da zara ta sauka iman a fara yin fadar a cikin wani gudu gudu sai kuma sai a gidan yakin fadar ba a tare da ko ba a kama su ba ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا ولا يعجزون تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يؤمنون ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا يا محمد صلى الله عليه وسلم kada a masu wanda suka kafarta kawai kucewa sun kuce ne mana wanda zai kuka ce ai fatu wanda zai kuka ce a filin yankin bada su ba kan yi ko kuma su ba kama su a wani bada su gudu kada a masu suka bayan kenan cewa ina mu da yin jizura mai kada da mu ai ba za su yi gaishe da kuwa ba sai dai da Allah ya yi ba da ta Allah yana sanin su ba kama su ba kuma ba kama su a bada ba a kama su a hudu ko ku sauke ta أي لا يكون الله تبارك وتعالى ولم يكن الله تبارك وتعالى باع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعد لهم أقراص من قوة ومن رباط الخيل تجيبون به عدو الله وعدوكم وآخر من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم تجيبون به عدو الله وعدوكم وآخر من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأن تكونوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون waye zurfin masu wato ku tare da gare su ko mu dai ku tare da rike tarihin domin da kaka faran nan ku tare da masu wato abinda za ku iya ai amma Allah ta baraka ta'ala ubangiji wa ta'ala ya kuma ya kuma sa sunan kuma zalla sallallahu alaihi wasallam an yi kita da kita da ku fara masu wato yin kuwace shi ne cewa wato ku tanaji abinda za ku iya min kuwace na da karfi da ku fara da kaka faran ku tanaji abinda za ku iya da karfi da irin rasulullahi an nan mai wanzu sallallahu alaihi wasallam ma hada kuwa wani ne karfi ne wanda zamu tsalla kala sai manzo Allah ya ce alquwatu arramiyu karfi yana nufin karfi ko koyi karfi da kibiya ina a wannan zamanin mun abin da yake yaki da shi mafi girma shi ne wannan ka har mu fiye daga nan ta kashe mutum kuma ko sai ka balle mafi kusa na fitar da shi ka tare shi ko tare ke mara wani a daga nan ba ka kashe shi mu kibiya ita da babban makamin yaki a cikin lokaci suna koyi harbi da kibiya abin da Allah ya ke kenan sai wanda ta ce wata a ranar wata a ranar rana fara sau sallallahu alaihi wasallam karfi yana da kusanadi kibiya da kuma harbi da kibiya da kiyashi ne kuwa ne da kuma sai da ce mutum ya koyi duk wani irin nau'i na kayan fada da kiyashi amma duk da ya kuma kai sai ko haram wala ba wala ba su ba ana su ba fara ba a dan ta da jiga musulunci cewa me ne zai zai fada ba su ba a ga kuma duk mutum na Allah wa ai kuma masallu ko kuma Allah da kai da ne mutum kuma shi zai koyi ake so da kuma zai koyi ake Allah na koyi ba iya misali ke ko ne wani hanya da ba wani na yanki su zama iya na ne yau amma a cikin doka ba ba ba cikin doka yin doka sai ta yi ne kuwa ce da na zanen ƙarfi ko yadda wani zafi da kuma wato wato horon dawaki sun yi kuma wasu ƙasa da dawaki doki sun lokacin wabar abun hawa shi doki a wani doki a yi su kuwa a yi zariya a iya shi a komai yadda ya ke kama za a kasa duk wani ne mutum ya iya igwa da cikin ainihin wannan wasu yaji don ma wani sanar da ba shi kawai ba wani wasu ci a ce ba ya zama ya sami ba ya ba su zuwa da ba ba kuma ba ya gani kamar ci gaba da kuma wani su mun da aka kame yau ina za ki zama da roba roba ta sanci kaga roba suna a yau a hankali a ja in kuma wanda wata mutum da zai da mutane ba an ce an kawo shi abuja ba a ji an yi wajen ba da hannu kila ba da hannu a wani yake ba da hannu wanda ya ce na ce da wani ya ce a kuma wani kawai masu zafi ya wani da ba wani na wasu duk sun yi kara kara sanar da yana sun da muke hanke da yana su sun yi na kawai za ka sa abu na yake ma aiki shi a da jami'a ba idan tarin da kari tarin ma a sai ka shaida in yi tarin da ya kara kansu ne ke yana kan shi ba wani zafi ne ita abin a halittu ina abubuwan suna da kudin da suna kwanto ko ba su da kwanto ba su da da alhaji zai duk mutu shi ma kwanai kan zuwa zai zai jiya za mu ne yanzu na abin da ake cewa artificial intelligence intelligence ko ai ita galibin abin da ake cewa abubuwa yanzu ba ta mahala ko wani yanzu ba ta mahala ko wani zai da zai da zai da zai Sun yi biya zuwa bai, wanda duka ku tanaji ne, ku tanaji da muku firgi da muka Allah, ita da kuma da karfin tanaji da za su ya faru. Yanzu za ka ɗauki misali, dole mutum ji daga misali, digar da zan ana iya siya, ba magana kira ce ana, shi a ba shi a kuma a ba nan ba. Ya ishe su an daura shi kuma firgi. sannan mu kowa ne da muryar sariya duk abin da ake barahirar da ake ce da barahirar da ake akan magana da za a kira maka ne da za a yi za a kira wa kira da yi ranar da wani sun daɗe da yin bisa sun wuce wannan ba ana ji ana kan da yi ta tabba shi amma an kasa kan saboda an sun fi talibin wato wajen masu wacin gudunar da ba su a kai turki gudun da ba duk sun fi jidan da Allah kasashen amurka da ingila da kowace cewa kasashen da bai sai sai nuni sun ya amma ba da yawa sai isra'ila ne su ko sun da ni kowa su za ku hanta ko da rabuwa wanda ke da shawo da rabai shi da shi ke da yaki da makamun nukiya wanda yan tabu da yan taiwa amerika ta taɓa ƙarin yanke alaƙon ƙarar da ƙarashin duniya an taɓa samun sabon kuma ne tsawo da shekaru amma ya mutu mamman duk abin da ke labari akwai wanda ya zuba da wanda ke biya wa labari yana wanda ya biya da ya da da cokali da zai yana wata da wanda ya shi babu wani abu da ya sani wanda ya wata da ba ba ke zai shigo da abu komi ne abu da kawai da zai ba sau da aka ba su dogara da kowa ba da da wani zuwa tare in dai ka fitar na an yi zuwa tare da mu mu ya da ka yi wata kan ma ake za mu zama da zama da ba ma ya zo kun wata hanyar da kai za ka yi kuɗa da su ko ai turai kada mutane cikin da kuma musu da am- amurka da sauran kawayen sunan cewa za su zai da yana da biyu hawa ya sai ya ce kalo da yake ga irin wannan shi ne masu abu da aya ba ku tarihi da ku ba ya ke da ra'ayin wani ina ka ce samar a wani yake da su ta rayuwa sai dai isra'ila da ake ta da suka sun zare da ƙwan falasɗinawa shi ne rasar ko ba ya ƙi shi da suke da hamas da yawa da makamai da sauran masu wanda zai ba a san mutu suke suke yi a masar wanda yana da cikin abin da kawai dama wani ƙasa ne amma da shi yake ba to misali yanzu da ba za su ce da ba su nuna haka ba sun fi sa sa da wani sanin da wani karbi da wani tsarfara ba da suna haka akan to shi ne abin da ke yi kowace daura sun sunci ba kamata ya sami irin wannan karfin da karfin da ba ta fita ba ita a rasa sai da kudin zuciya mai yarda da mutane da kuka haike musu ba yanzu misali kasar falastini yana wanda ke fama yanzu ta yi wasu isra'ila da sauran ƙasashe da suke zama ka isra'ila da suna da irin wasu zargin aiki ta kawo lafiya Allah ya kawo abu da aka faɗa ke wannan ayoyi duk suna nan a cikin wasu ayar da aka fitar suna nan ku tanaji abin da za ku yi a na ƙirji da asai domin ku kurki zama ba sa Allah da shi sun yi mulki a zuwa bane domin ku kurki zama ba sa Allah ba domin ku kuma ba sa ku ba a khalila min dunihim da wasu su ma ba wasu mabazin za ku da zahiri ba akwai waɗansu ma da ba min dunihim kuma bayan waɗanda da kuka sani la tsara mu ku ku san ba Allah ya alamu Allah ya san su akwai wani ba a koyi da su su yi ba ku ku san ba Allah ya san su na kai kenan da hada ya alamu muslimu da haka ne musulmi da san cewa Allah kun da ake kun da hu a da kun cewa a shi ba kawai sai ya zama yana da dauka ya alamu mu ma da ya san su wa adabu la ya alamu da kuma wasu kwata da ya san su don Allah ba ka Allah ya wasu shi ba a shi ne ma da kullum musulmi yana da wata dalili akwai yadda mutum shi yana gaba da wani ba na gindin kawo da san shi ba ina ba zai yi ba kuma ba shi hanyar ba a yi tsarari kun da ga yi ba a sama abu amma da ba wanda zai Allah ya mace da sa sun wa ba zai masa ba an yi ita kuwatan cewa ya tsirka yi min wata da abin yi domin wato yin wato wato da sa wa hanga ba kala sai ce alkuwatu za ta yi shi karfin arzan yi ana kuma wato harbi harbi da ciwo kuwa a gabar asabu da auni domin shi da mafi wato mafi girman sababai na taimako bin har a wani yaƙi shi a wannan lokacin shi har yi shi a abubuwan da sana kamar zai za a jefa wanda ne a fara da mutane a gani ko wani da wani rahim sannan kuma da aka sani da waki har da sun san alaihi salam zama ya ce kun da irin duk wani wasa da abu wani zamu wannan an yake aiki wasa yake wasa da shi wannan wasa da an yake fa alaihi tazlimi ya kansa la lahu ba zai zama amfani ga shi ba illa arba'atu ashiya sai abubuwa guda mutu kawai eh la'ahu farasi shi ne wasa da zuci wasa da zuci da dan yin ƙara zuci wato ƙarfi da gogewa da kai farmaki da sauransu eh da duka wani ciki su kuwa mai kaza ke zai ya koya masa abubuwa to wannan wasan wato lalala ka samu wanda za a wasu zauji da zauje ji sannan da wasan da miji yake da wasan sa wannan ma lalala ka samu wasu ba ba ba koyi ba waran yi hu bisani sannan kuma wato sai harbi da shirya shi ma wannan koyan harbi da shirya wasa ne wanda yake binada ya sa alamar jima'a shi ne mutum ya zai koyi da ake harbi wata alimu ce ba haka sai kuma shi ne ko iyo a ruwa koyan iyo a cikin ruwa shi ma wanda na za a samu ba ta ne wanda yake gudu ba wa kara da sun sallah da sallah Allah ya faɗa sun sallah da sallah ba kamar dai mutu cikin kuwa ciwo da ka fi cikin kuwa ciwo an faɗi shi shi ne ban gawa wa kara da sun sallah da sallah من الله عز وجل الخير معقول في العرف الخير شيء وتوات الخير شيء دوشي معقول في العرف الخير وتأهم كل الهيري لي أتشين مقربتها شيء دوشي أقول الهيري أتشين مقربتها كما إلى يوم القيامة إلى حتى شأن القيامة وتكما لكل كده أبني من شوكنا وقال الله عز الخير ذربت دواشي اللي يقول فرسول الله الرحمن يقول ليش الله إنه يجلس الله ne mutum aka ji a farazin da insani akwai doki kuma na mutum a farazin da shaɗa akwai kuma doki na shaɗa farazin da da hamani shi doki wanda yake na Allah ma yi za a haɗu a lai shi ne abin da ake yin yaƙi a kafa wanda mutum ya ce yake yaƙi shi wanda na Allah ne a farazin da ke wanda za a samu a ɗaki na ko an yi Allah da shi kenan وبرز أكاكال أبدا كي يمشان الله لأن الله أفضل أجابي الله أبنكم الله يرحمك وبرز الإنسان أبقى موجود كي يبدأ كي نفس النيوانا أي ما يقول هنقول لكل يجبه لكينتي لكينتي shine wato abinda wato mutum yake yake ɗaure shi saboda kawai ya haure ya azare wa ya sakawa a kansa wannan ba kuma ne ba wani ba na dace ba ba su da shaɗa sai kuma wani yanki wata ke na shaɗa shi kuma wani zuri zan samu shi ne farsu da tawar da wani rahana domin da kada ana da wani tsere su kuwar samun kuɗi ma'ana a ja ɗan ya wanda ya wuce wani a washe kyauta don shi ne a ko ni za a bayar ko kuɗi ko wani a kare akwai zafin da ya buƙaci tare da ɗan wani da yin wannan wani duk mana shi ɗan yawa a wani lafiya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخير وفي الهيرم دواجي إناس ماشين وماتا سدوشي وسدوشي فإن بطورها تنظر ومن تلك الدعوة تسكعني وظهورها حرض فقد وشو شي سجنتا تسكن وبربريتا تشيكي تعلمون دوشي دوشي يجمع سيكي وظهورها حرض da na bayan da kwada ma wannan taushi ne ma na ka hauke hauke abin da ake iya bukata sun faɗa ma shi ku ka hauka da biyar ko ka ji kai yaki a kan kwatwara kaga riba ne ke nan ko riba ne ba wa ka na da yake mata mata farasa ruwan da ya ɗaura doki bisa ne Allah ya tsira ka ajiyar Allah fashe bi abu sai kosar da doki ya kosar da shi to fashe bi abu kosar da shi da yayi waliyahu da kuma shayar da shi da bayan shayar da shi ko shi waransa da kuma kashi da suke yi wa gwamnati da tsarin da yake yi haka na tun dukkan za a rubuta masa na dani muhammadatun jin zani yau za su haɗa cikin mizanin samawa da a kiyama wai idan barata idan mazaki ya kuɓuce ko ya sake shi a gari shi da kansa ya kwace shi da ke shi na kiwa gari wasanna sai yi ba hanya wa kala min ne da bai ya je tun daga cikin wasu ciyayin kasa da kuma da ruwan sa su jin zani wannan ma zai zama masa ladani a cikin ma'aurinsa alkuwatu a zani zaba ya ce ƙarfi shi ne hannu da shi yawan uhudi a ranar yakin uhudi kwana da hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bin Rabi Allah sa da ya kan cewa sa da ya kan da da bare gare shi a wani da kake yau ya yi yaki ya dinga jiba da cibiya ya dinga hanci da cibiya a wannan wuri an sa sani sai da ya jiba da cibiya dubu biyu da biyu da cikin kafin a wa rasulu ya kulle ku Allah ya yi da shi a lokaci ilmi idan ka ajiyo ummi ya fara ilmi idan ka ajiyo ummi ya fara Allah haka ya gama har ba dai ya fara mahaifiya da mahaifi ban san gari ba mahaifiya ta da mahaifi da ban san gari an ce wannan bai gaya wani kan wannan mutum ba shi sai a gaba idan kuma maza da da da biyu ya so ba ba ta da ba ana ban san gari kuma shi Allah ka ce ka ne a shi din da cewa da sa'ad bai je ba da har da har ba da ka zo da ya gaya har ba ya so da ka zo da ya maza da ka sani ya ne furi ne biya kuma bai domin da kuma ke tabbata Allah da shi an roba kuma mutum kuma kufaru su ne kafirai kuwa wa aka yi hindu da wasu kuma da suke kuma bayan kafirai da wani su ne su ne kafirai su ne kafirai wani hudu da kuma yahudawa la ta da mana hum kuma kusan sun yi magauta Allahu ya rabu mu amma Allah ya fata cewa ka tabbata amma tun da kuma shi da abin da kace na wani abu da biyu da sai da kace Allah ya rufe dai ko za a cika shi zuwa gare ku ai za ku za a wata ka ba da ba da su da muna ku ba za a yi ce ku ba ai da ku tun kasu da mu sha وضعتهم قول الجشوى وإن جنبوا للسلم فاسمح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنبوا للسلم فاسمح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنبوا للسلم أي مال لازم تكتب السلم إذا أنت اليوم ما تأشيره تقامل ولا يصير شيء أكيد فاسمح لها غرض الله كما تأكيد إذا تأشيره أيوة عاجبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبغى yana da lafiya basu ya ce har zama tsuhu da ayat zai wannan cewa a yasa da kafirai an shafe shi an shafe wannan aya da ayat zai wannan kuce baya aiki yanzu sai da ayat zai ba ba ba hutu ba ba su ba ayat zai ba sai da ayat kawai ba za a yi zai ba ba kila kila kuma ka ce ina hu ne da masohon masohon cewa wannan aya ba ba shafe ba shafe da ba ba su asusun da ayat zai ba zai amma ake bace ne a lisan sai a yi zai da ayat zai a wani kafirai ba au ko ba a nazarin dukkanin ƙwararra ayar ma ka shokan dama ta shokan ne ma a cikin labarin wurin ƙwararra sai da zama sun hudawa ne a sauka ala layi a dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ya cikin layi a sanin ce da Allah inda hu huwa sami Allah wani san kana ta bada mai ne ga wanda kuke faɗa na cikin ku alalim wannan ni ne da abin da kuke faɗa ai na ku da zai tawo ku ba ba kuma ke yanda ga yin wato dogaro ga Allah ai zai ƙarfi da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne sunan cewa zuciya ga Allah ala kulli halin a bisa kowane hali inda huwa sirra alimu sabbi shi ne mai cikin masani وإن يريدوا أن يفجروك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
وإن يريدوا أن يخرجوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين وعلى المؤمنين من الله وإن يريدوا أن يخرجوك idan sun tafi ba za su zuwa za su zafi yaudare ka ai sulhi da wannan sulhu da suka nema za su sulhu da kai da ka shanta ke ka zauna ka ɗauka cewa kun sulhu da kawai sai kuma su zama kamar gashi nan ku shirya kuke a ka ya sani jira ka ai ma'ana zama kuma su yi ta da sun yaki su zafi a ka shi da a ina hankali Allah a sani cewa Allah ka shira wani shi ne da ita maka ai Allah ku wanda zai ajiye ka wani shi ne wanda ya karfe ka da sani yi da taimakon zaune da kuma da kuma da mutum da mutum وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم لو أنفقتم بهم جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينكم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم وإن الله تعالى كما شيء جماعة شيء ليس كان ذكر سمو بني حتى في قولي كلا بعد الإهانة وفي بالهم هنا كل يأمر da da suke suna kafirci a lokacin ba sa kafirci suke da juna ba ya da wani zai inuwa kai da wani amma da suka musulunta a hannun maza ba kuma da zama duk sai zama sun tsaka kishin maza na alaƙi ya haɗe jira sun su kuma yawan juna har wani zai zai wani a rashin wannan wanda da suke kuma a gani a shi ke nan yanzu Allah ya haɗe ka ya haɗe wannan su ba shi ya Allah ya maka wannan aiki lawan barka inda za ka ce na yar suwa bayi lawan barka da Allah ranar cin abin da ke maka sojin yawa ba cikin kashe duk zuciya da ke maka ha saboda ka dare da tsakanin waɗannan mutane ma Allah sun da wani da ba za ka iya haɗa tsakanin duk ranar zuwa ba ne ba lakin Allah sai ta cewa Allah ta wata ala Allah bai nan shi ne ya haɗa tsakanin da wasu duk da su yi da ikon da su kula su ina ko azizu Allah ko kuma ta nan gwani da ai galibin al'amari ubangiji mai rida ya yi abu da labarin ba hakimin wanda yake gwani kuma ai na yana abu shi ayin da yi babu wani abu da yake kare cikin kima sallah wa sallallahu tabaraka wa ta'ala lil mu'minina وإن يصمت بيدها ذلك سوانا على لأنه الله من قلوبهم ثم شوف من شيء وندا وشبيه زي كان أسد هذا في الله الصابون الجنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم هذا الآيات المؤمن من يعلمه ويقرأه shi mumin shi ne wanda yake sako da mutane kuma mutane suke sako da shi ba za khaira babu alheri dai shi man la ya alifu la ya ulam babu alheri cikin wanda baya ya ya saba da mutane kuma mutane su saba da shi kuma wanda yake da wayo ya ga mutane ba alheri a cikin zauna فقال وضع يا ملائكة المؤمنين في تنامهم إذا كانوا بأي أشياء مثال الدين أرض الجنة وتوارد بهم الكفر يسر الجنة وتعاد بهم الكفر يسر الجنة فمثل الجسد الواحد أو مثال الجيتين إذا اشتكى منه عضوا إذا اشتكى عضوا إذا يلا كنكا لو لك بعض الجنة إلا من شيوع الجنة إذا أنه ذاكر ذنبه shi ke nan zaman jikin magawa ɗin zai kama ciwo ne zai kama ciwo misali al'umma ko sai kama ciwo misali wata da farkawa da wurin bacci ya kasa bacci saboda ciwon da wani kaba yake a jikinsa wani kuma da kuma wato wato wato wato wato zazzabi duk zafin jiki ya kashe a gida tare cewa ciwon a wani kaba ɗaya yake amma duk jikin zai yi zafi kuma duk jikin baki ne zai kama ciwo kuma duk da baki ne zai zama wato wato ya rasa bacci ma sai gaba ɗaya misalin mutum a cikin zai na ciwo kai ne kawai ke ciwo amma duk jiki zai kuma ya ɗauki zafi sai gaba sai ma ya kasa bacci ma ya ɗauki kuma kaba ɗaya yake ko ina ci ko haƙoƙi ciwon haƙoƙi wa mutum a cikin gaba ko ciwon hannu karkar rukuna sai ɗora hannu a kai da yawa ɗan jana tana tana tana hana rawa ba da ba da ba ba lada mutum ba sai kawai shi ya rasa yake ne akwai wanda na sani kawo na ne ba ko kaka ne shi ba ba kawo da kaka ne da hannun da ya ɗauki ga sauƙi sa da yawa da hannun da da hannun da ciwon hannun da ya ɗauki ga فجأة يبدأ ولا أشجار إلى أن الله يشير بكلامه وهم يعمل ما لا يعلم ولكن وقت هو جهنم لا يعلم لا يعلم لا يعلم المصيبة هي وقت رضي نظام شو نقول يا جماعة مش نعرف من الجمل اللي يجي ولا من لا يعلم شو نقول duk cikin masu Allah ya ta shi kurdan to wannan shi ne wanda ya muni an kuma yake sun muni da wani abu ta wani dan uwa da mu zai duk duk duk mun mun mun da ya zuwa da ko idan sa abin da ke faru a falastin nan dan wannan fitowar da ake ɗauko musulmai duk gida sai mun gida kowa ya shiga cikin hali hanyar zama sun nan gida ko ba ba mun abin da ba abin da ya yi ba hanyar musiba abin da ya faru a ukraine ko ukraine a rayuwa da hanyar a wasu musulmai da ke an saba shi ta ya mutu ko kuma wanda suka rana ko ba rana ko ba a jihar kamar da ko ba a garin kamar da zai gare musiba ba ne haka kamar su mun yi jira mun yi kamar su ba duk sauran mummuni da zuwa kasawa kawai wa kada Allah ya ce al-mu'min lil-mu'min misalin mu'min dan uwansa mu'min kan ya dai ka musana Allah ya yi idan ma shi da su ba sai hannu shi ke shi da ko in za a wanke zan ya tsara ban ga hannu ba da ga da hannu ya ka hannu da ga sai dai ka haɗa da ni sai ku kula da gurbi ne sai ka haɗa da su za a ji da in ga su don to haka mu'min ya kamata wannan ya jinki wannan ya jinki wannan haka za a yi da ke da haramin zama wa shi ya tsira wa kada Allah ya ce a garin yin mai mu'min zan mu'min ga mu'min ma har yanzu kan bunyani kuma misalin gini ne ne kan ga guda da shuddu ba'du ba'da wani bangare ne kan gashi ke rike wani bangare wannan bangare ne rike wancan in wanda in wanda buya ya rubu juna sai duk su dube su ne in wani yin age shi kasan su zai yi amma suna jona a jikin juna ya gasu da gare Quran ba ma'ana وقال هو أعلم وقال الله يا مكي lokacin da zuwa yi wani kuma sai kamar shi guda ne wakala ma alamu zan da mana abin da ke masu suke cewa mai son malaka za a kan mumbarai wanda ran shi da kuma su wato kujeru yau mai kiyamati a ranar kiyama ne kuna ce za a sanya wani kujeru ne ga wasu mutane la yabda kuna su ba za su firgita ba idan ba zai Allah su wanda mutane suke firgici wala ya hafuna idan hafa Allah su ba za su firgita ba a su tsoro wanda mutane suke tsoro kila sai suka ce aka ce manhum ya rasu Allah suna yi wa'in ya mace Allah ƙara sun zana ya ce auliya Allah su ne masu ya Allah mata haɓu da billahi wani da su wato masu yi da awa mata haɓu da billahi su wato masu yin a mata haɓu da billahi masu yin soyayya da Allah a zaka lafiya za su tabbata kan mumbari min nuna na kewan ya mata auna a kiyama a wani hadisi da Allah ya ce ina na yi bada na zai yi wani jiya da wasu bayi da sun ji an biya wa rashin hada su ba annabawa ne ba ba ko shi ne ba da ya yi wani an biya wa shan hada kuma an zama wanda shahidai su ne wanda suke kewaye suna sha'awar ina ma su ne wa'annan lokacin bihi na haƙƙa da baraka wa ta'ala saboda kusancin su zuwa da Allah ne da baraka wa ta'ala a wurin mutu ha ko da billahi a sanar da kuwa su ne wanda suke masu yin soyayya da Allah da haka da za haka ne ma shara'a maulana ta baraka wa ta'ala an yi su ne a musulmi da kulla yaume cewa ubangiji wa ta'ala ya shar'anta cewa musulmai su haɗu kulla yau a kowane wuni su haɗu kuma ba su zuriya da salawatu hamsi da wuni sadari biyar kullum sai an haɗu su biyar a masallaci a sallah biyar da musulmi da mata kusa da juna suna jin juna a tare da su kowa ya san wasu kusa da shi da har ma haddasi da mutanen unguwa guda unguwa guda su musa da masallaci guda da ahu ko kuma ko za ka san yawa ne ma ne ko kuma ba a ganin shi da hankali ba ne shi ba ka san ba ina wanda ta aiki da shi Allah za ta shi da gidan da fara ba kun da ba inda na hada a haɗe guri guda ya ba wai sun yi wuri gudu su yi sannan da abin kuma a kowane mako kuma da an da bare da dukkanin gari ba shi da hauri والقرى حولها دفعت عليكم قومك بجديه وكلمة أصبح أقول بلا في أشد جوعكم يشوى لك أصل من الحاج جماعة أي جماعة لا فيها سوى أن جماعكم بلا لا هي لا فيها كما تقول لا وإلى أخرين أخرين ويسلكم مرة سيد فالنصح مرة بكم اللي بكم هنا أسلت أدعني صلى الله عليه وسلم كما صلى ولا ضحى أي صلى وكما صلى في جنة بابا ولا كفاية أن لا يعصر لا ويسلكم مرة واحدة masu kuma na guda ne sai a tsari gida daga wasu wasu sauran sassanin wasu wasu yanke yanke duniya yau na hajji akwai a ranar aikin hajjoji da yawa kenan a can filin aikin hajji shi kuma daga ko ina da sassan duniya a zuwa haɗu ma don a san duniya musulman duniya sun sun ci daga lafiya an shekara lafiya kowa nan da gaba da gani yamma da kuɗe gani arewa to har Allah sai ka daga gaba ba jin duk ne da za ka gani ba duk wanda ina za su yi a hoto ne ga da ko sun fi shi ko biya da tabbata kuma ya gani shi a nan duka ba ke da ba wani kan mutum da ba ba kaga musulmin ko ina sun sa hannu don masu yin juna suke a sannan kuma a gani kullum hana duk wanda baki ɗayansa in ta ƙara muwala fatu bane musulmina domin kawai sabo ya haɗu da tsakanin musulmi a samu sabo da tsakanin musulmi da juna al-islam shi sabo da tsakanin na mu sunan islami shi ne sunan da cikin musulunci idan aka rabu da musulmuna idan musulmai suka samu sabo da junansu eh sannan a wannan sannan su zai zama ya ya kyau wai idan suka su idan kuma suka rarraba to lokacin azabun shi da rabuwa azaba ce amma kana sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa كل ذلك يوزن كون بدر لا بدر لا في بدر الله لو فقط ما في الدنيا da za ka ciyar da duk abin da ke maka saba ki ɗayan ka ci da shi ma Allah ta rabu bihi da ba za ka ba ba zai zama da wata ka dai shi da kan duk asan su ba walakin Allah Allah bai nahu sai dai to Allah tabaraka wa ta'ala shi ne da kan da su alhamdulillah idan da daga Allah Allah sai Allah bai nahu da yake tsakanin mu يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
نعم
يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ونعم الوكيل يا أيها النبي يا كوانا النبي حسبك الله الله سبحانه وتعالى يا إشي الله يا إسلام أنا أول سنة كمية المؤمنين لو أنا سبي جيكا تكتشم من الله يا إشي الله يسوم بالبكلا هذا الآية إذا أنا أتوب وما تبقى كمية المؤمنين وأتوب كما وانت سبي جيكا تكتشم من الله يسوم بالبكلا Allah ya fitar maka ruwa Allah ne ya san da kuma da zai fitar biyu mai kuma sa tsaya maka ma'ana shi ko ko ka a'a Allah ya fitar maka kuma ya fitar wanda zai fitar biyu mai da amma ba haka amma dai an fatar da shi ne kuma ba cewa Allah ya ishe ka kuma wanda zai fitar biyu mai da kuma zai fitar ishe ka har da ita wannan aya da da ta so kana yau mai sanin Umar a ran da na Umar ya musulunta Umar shi da na Umar da hadar da lamu islamu musulunta sa daga ruwan mu asbaban ثم تدري لين دام أتم دليل مسلم الطافة لها اكتد لين أكبر أن رسول الله كما ذرى صلى الله عليه وسلم دعا يوما لا يأدعى وجعل يشاء اللهم إن الإسلام بأحد بأحد الرجلين إليك بأحد الرجلين إليك هو بأحد منه لما أقول بأحد الرجلين إليك أجل شيء نعم نعم يعلمكم يقول أن هذا بأحد أنا مسلم بأحد بأحد الرجلين وبأحد أحد الرجلين بالعالم cewa da ɗayan mafi soyuwar mutane guda biyu a mamman kan so a ce mura da nan biyu Allah ta hutunci da shi shi ne bi abi jahal bin umar bi abi jahal aw bi umar bin hadari ko dai amru bin shari shi ne abu jahal ko umar bin hadari a wannan a wannan wayar da ahadul umari ɗaya ne shi umar bin da wani sun umar wancan amurbi ne shafi wannan umarnin hada duk kuma umarni da sun zama ya ce allah ka shi a musulunci da wanda kan so daga cikin umarnin biyu to sai a zai fara ka dana wannan hada karkashin ma an ga hannun umarni yawa ko kuma shaye daga cikin umarni da ne kila kuma ismu hukuma duk su ne su ne umar ko wani umarni wannan amurbi ne shafi wannan umarnin hada ne abu da hada ismu abu كانت قريش بن ابي الحكم وتشيء ابو جاهل في وضع عمرو sai kuma sha suke masa alkunya da abul hakam dukkan sarki ne zai da yake masa ita musu abun su wawa ita ga da iri wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma mun zalla sai musu kinaya shi kuma sai masa lakabi da abuja ya ko wanda yake shi haka da ba sai wannan abuja ya tsaya shi kuma sai da dole ma abuja ya tsaya kuma da wannan abuja ya tsaya shi kuma fa abul hakam kuma da Allah ya yi ko da jama'a ta kuma da haka gwamnan hatsari a la'abi da halin yana wani haɗa ba zai bani nashi ruwa abu jahil ya fi abu jahil yau wata ta ruwa hannu shi ba abu jahil zai ba wato wato ko wato kawun sa ne kawun kuma a haɗa ba ne alaɓari shi ka zai faɗa gare shi ce man ƙasar muhammadan a haɗe shi wani an haka ce wani ka san na sake tuli duk wanda ya kashe muhammadu zan ba shi wata sabuwa ɗari kyauta haka a kuma jajayen sabuwa zan ba shi wata suka tsada wanda aka za a ce don ba shi da aka za a ce wani taguwa ta wani wani taguwa da ne kuma kai ba a wani wanda ke fara ne kuma wanda aka za a ce sauta don ba shi ɗari kuma da ke wata baka ne kuma la'adar ku ƙabilun lumari halabi na zai zabi ƙabilun shan zana yi da ba a maki da mafi da zuwa zuwa shi abu da ne ba ba kuɗi da su sauran ba ku shi da ba haka ba wannan inda akan annabi ya yi ya kamar annabi a ɗayan girman sakon Allah da kuma za a kashe shi a rauni da jin kawai misali ai ka kawai da suke kamar da mutum miliyoyi ana wada ai ka kawai wata ashe ba da kuɗi ba sai da tara da yawa wa an kuma kiyasin zan ba zan ba da kuma da kunkiya awon awon dukiya shine kunkiya ko awon dinari ko awon azaba ko awon kuwa mai dukiya da shi kunkiya zan ba da dubu awon dubu har da kuma sai wani hada da shi da hulu ala hubal sun mushe wurin hubal ilahiyan shine wato Allah na lokacin da suke masa gudun mushe wurin sa a ta saba sima inda ubangiji ka rinka ga wannan na suka zaka فإذا أنت تكون أهلا وتلك رزقك والله بدل المعروف وتعاهدوا على ذلك شيء الذي يذوق قوة الحق إنهم من ينزل جاء يتعامى عليك من ينزل ضعفش فدخل على هو يدرك يقول هو المنشم الله فأتى سمع أبو جهل يا أبو جهل ينزل عنه وآخر هو ثم يقول يا أبو هو أن أمر الشرف إنه فتح العلم إذا أتى رسول الله وإن يجي وظل عليك أي سنة يجزل يؤدي هذه العاشر لما شبه من الروح ويأكل من العاشر صلاة ruwa wannan zai bashi mai tsoro ya kuma a gani wa ala kuma kai zai bashi wannan iska awo ne mai da ta da azaba fa har da umur sai da nan bari musa ko sha sai mu mura da sai da gobe da kuwa a ta ka magana da yi sallallahu alaihi wasallam har yanzu sai a kofa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai masa abin da ya masa har da zara ba abu musulmi na mishi kunkin gari sai wanda da cikin musulmai suka duba shi kofa suka duba cikin ganin wato aga da cikin aure suka da yayin ko cikin rigeni فإذا أبوكم على أبوك لأن أمر يموت والشام بزيك هنا كلا بزيكم به ففزع تزيكم الجزع وقال إذا نزلتم من أعوذار بزيك هذا أمر بنا حتى يكوش الشام بزيك ومر يبدتكم بأرى فيما وهو على ما يشعر لا إله لشرهم إذا جلسوا بيزوا لهم كثيرا من شيء شيء يكوش مع الكذبة قال حمزة لأن حمزة يشي من أحسن عبد الأمين يشي زور إذن ورحمه يقول من ماذا إذن يشبه إن أتى مسلما in ya zo dinga mutunta ne ba za ka shi kenan wa yana ta ne mutum kai da zalika kun kuma ya zo yana wani wannan ba ya mutunta sai ya da kasu mu sai ki sai mu kashi da ko mu ga mu kashi hada hada kuma yana wa shi ko a ƙara rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la ya ta'arrada hu ahadu kan wanda ya shi kuma shi ba su tsari fa hada da rasul sai manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam su gaba da gaba kuma ƙara sai ma da gare shi shi ma anta bi mutahi na kuma umar ba za ka hannu daga wannan sakarci na kafarci ba a ta ta nuna yanzu alai alai ƙara a cikin samari hakin tsawa ta tafi daga sama sannan ne kasu na ba za ka wani wani abu da ke wasu tsawa ta tafi gare na fasa da umar sai umar ya gama zautu shi kawai shi ke sai gama a ta ta kada sai kwace ko bijima daga hannunsa ne fasa da kawai sai zaura ba ƙara sai ce a hannun da kai mutu tafi ya mu kai mutu mu kai ci ba kalin da zai yi nan ne shi kuma ta ƙari an da rasulullah sai ba za a yi da shi kun la ilaha illa allah rasulullah ko wannan sai la ilaha illa rasulullah ko kana fa kana hawo sai wani ba fa kabbar a hannun mahallin kullu shi ne duk da yake gudu sai kabbar a gida fa kana hawo sai wani ya ce ya rasulullah ya ma ki allah alamna ala hadi to mu ba mu ya kan gaskiya ba ne ne ba mu ya kan gaskiya ba in hayye in hayye la wa ibrisa ko ba da ko mu sa kan gaskiya muke bane ne ne kana bare sai wannan ya ce kan gaskiya muke ba mu kan gaskiya muke kana كان في وليته فلمن عبد الله كذا فلم يزمر لك وجه الله عليه وسلم وكان عبادة ذلك الوقت شرع السنة فلما ما شرع عبادة أو لم يبتي أن شرع تدني أثبت أركي سنة وكان أسلام حفظه لأنهم أرضوا على بجن يا مسلمة قبل إسلام الأمراء يا مسلمة هم صدقهم في ثلاث أيام لأمراء الكبار إسلام الأمراء تكامل المسلمون على الأمراء da musulunta uwar da ya kuma musulmai sai suka cika a rayu cikin wato umar shi ne musulun a rayu ne musulun da kenan ƙara umar sai da na umar ce wallahi da Allah ne ke da tsara sun ana hamsin na tsara na da yau ba za mu ba za mu ba za mu ƙara bauta Allah a yau da yau na tsara da ba har da zuwa biyu da fayi sai suka fito wato a cikin zamu guda biyu umar kuma ya kaddama safar awal yana wani shi ne kan gaba a san farko wa hamzan ta kaddama safar sai yana wani kuma shi ne kan gaba a san guda biyu kuma wa har da zuwa da gaiti mutum zuwa ɗakin ka'aba yuqulu min shahadata suna bayyana kalmar shahada a fili hatta ga quraisha an quraisha suka ce wa zatan sa inda zuwa ila abul qasim in da abul qasim ya rinda a kan mutum da har sai ya fito da wannan akan mutane sai ka zama da musulmuna lalle musulmai shi kenan sun yi sun rinda a kan lamma zaba umar tun da yake umar ma ya kafa da ya bi shi da sabba anna quraisha jami'a to wallahi quraisha su suka fi muhammadu ba fa'azalla Allah ta'ala ta kada aya mai zuwa nan gaba insha Allah صدق الله العظيم wani wa mana bi suna gidan iyayen iyayen iyayen
A ita ce ba fasa ba.
a wata ta wai ta wai shi fa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Allah ne gatan ka wa hasbuka man salatu ne mu'minina kuma wanda suka shige da cikin ne su ma gatan ne gare ka su shiga su ma su ma su kusa a gani hasbuka wa ai Allah ya shiga wal mu'minin da suka mu'minin mu'minai Allah zai zama uka wanda suka shiga azama ana wannan shi ma wannan aya au ko ba a hasbuka Allah Allah ya shiga wa hasbuka man salatu ne mu'minina Allah kuma ya wato wato kuma wanda suka shige da cikin ne su ma su shiga an zama wata za ku zama Allah da kai da mun taba aka da wanda suka ji kulluhum azukum Allah duka nuku Allah ya shi hada huwa sahih to wannan shi ne abin da yake ingantacce Umar sai na wata hada da kallon da mun rasul na Allah ya mana gari sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da shi yake na rantsa da wannan bashi nake a ifan sa ma salaka shi fajr illa salaka shi fajr to wallazi da kuma Allah ya faɗa yake wallazi da kuma yake ran tsara da bashi nake hannun hannun bashi nake a ifan sa ma salaka ta hajjan umar ba za ka ba hanya ba in za ka shaitan da mutum yana bincika ba sai wato shaitan ya bota hanyar da ba ta ka ba ba hanya da shaitan ba ba hanya da shaitan wa kada bi Allah ya fara cikin wurin umar ko ce alhaqu ita gaskiya ba umar ta da umar ai su kana cikin da yake inda umar ke waya da ta da waya da ke waya ana umar mu tadal tadallahu bihi tadallahi billahu ko bismihi alhaq ubangiji ya tsaye a cikin umar mu da sunan alhaq gaskiya ma'ana hada ma'ana kauli wannan ita ma'ana fadin da yake ma ta kana haƙu ni umar da dikan gaskiya ba ta bawo umar da aboki ba sai ta raba shi kowa haƙu ne gaskiya da rashin gaskiya kawai to ma'ana ma ta kana haƙu din to yi ma ta gaske Allah bai bashi da aboki ba din ya raba shi da kowa shine kuma nasa ba shi da kowa da hada ya kowa da kowa shi huji ne kawai a san Allah da'ima shi zan zira da kowa kowa walau kana nabiyu ba ni a wani hadisi wanda Allah ya ce inda akwai annabi bayan da kana umar da umar ne da akwai wanda za a aiko bayan da umar za a aiko إنه ولا حديث ولا لا شيء إنه قد كان فيما مضى قبلكم سوى أن في أسماء الذين شهدوا جوارهم من هم الإسلام والمسيح أفي مودس مودس مودس منهم هم محدثون محدثون أقول أي تفسير سورة كحالة أي منهمون وإذا أكي واسو كم سوى إلهام من يأخذون العلم من الله سنة التي تفعل من ذلك الله كيف ذلك الله لا واسطة بلا واسطة فلا سبيل هذا مثل واسطة كذلك تمسعوا فإن يكون فيكم إن جاء فإنهم وإن لم تأتوكم فهو إذا خطاب ثم تحقق بالإخوة رضي الله عنه الله يجد شيء وخرج يوم من ركبتي وإذا نزل له من يقصد عمرة زي عمرة فقال له الرسول كما لا يجد شيء صلى الله عليه وسلم يا يا أخي يا كده وانا وانا أخي أنا أقول شيء شيء شيء الدين أقصد شو ده مثل زوا أقصد معناه نقول سوية شيء شيء nuna soyayya ce a cikin wannan tafiya don shi tafiya yana da wani dama daga cikin wani da akwai nuna soyayya da sun shi irin wannan ne cewa ya kokari ya kai dan dan uwa na biyu da yake jin sa a cikin gidan ba ina son sa haka wannan da yake kokari ya kokari ya kaga dan uwana la ta da biyu a yaka kar ka manta a cikin addu'o'in ka ala duk da nan gwani ce haza a haƙƙi idan ya duniya wa duniya wanda shi ya fi sayi ma a guri na da ya duniya da abin da ke cikin duniya ba gida ƙaunar rasulullah fadin manzo Allah gare da manzo Allah yace ya uhayya din nan la tansa min du'aika dan uwa na haka wannan shi addu'a wannan ba kun da yi da yake da wannan wa kana naka tu khatami abubakar da ma ya kasance wato ya kasance wato wato wato zanen hashim da ke cikin zoban sai da abubakar ana duba haba ya yi rubuta ni'imar da ajibu Allah abin da yake kenan abin da manzo Allah ya rubuta Allah rasul Muhammad haka za su ce mara muhammadu rasulullah mara kada muhammadu a kan sana da sura tsakiya ba za a fi haka hatsun zo ma zama shi kuma hatsun shi suna yin sa ne kuma shi da canji a lokacin za a tashi a hannu ne amma kuma an tashi an yi a ya tsoro shi ta da bai tsara da abu da ji ta sa rai haka ji to hatsun shi ne muhammadu rasulullah amma ta kafa ta wuce shi da shi ko zai na bakar nasu da ya rubuta allahu ai ni'ima ai qadiru allah shi ma har biyu وكما نيوى القادر الله معناه ما تلزم يجيب شيء الله ولكن خاتم خاتم هو زعلان كده شيء كون زوج هنا هو شيء كفا بالموت واحد يا الله أقول لك كده شيء شيء ما تقوله تمام كفا بالموت واحد يا الله موت أتاك شيء ما أبي أقول موت أتاك شيء ما أبي أقول لك كده تأخذ شيء سبحان الله ولكن خاتم أسماء شيء كون زعلان زوج هنا أسماء شيء ما sai zama aminci da zai mukulita na yi imani da Allah mukulita sani ina wato wato wato ina ina ina da lafi da Allah wala da shi hasu na ji wato zanen su su zo sai da abin kuma shine al-mulku lillahi mulki na Allah ne a wannan da gina wala da shi hasu na ji ubaida bin jarrahi shi kuwa zanen zo da ke cikin wato hasu wato wato wannan hakimin da ke cikin zoba sai na abu ne na rai aminu ummati wato shi ne wanda ake cewa aminu umma ko za ta yace da kullu ummati aminu wa aminu hadhihi ummati abu ne da rai kuma ta al'umma ta da aminu to aminu wannan al'umma shi ne abu wanda Allah ya masa rahama to shi ba ku da rubuta shi ne alhamdulillah wanda ke cikin abin da ke cikin shi da eh hada na kashu wanda shi abin da suka rubuta fi hawatiri yau an cewa su zubar su وحقيقة أما حقيقة ما نكشف في قلوبهم ثم أنا أستذكر أستذكر أستذكر ذيك ما زوج يقول ما الله الله يكون في ذلك الله الله فضل الله على مرضاتك وتبين ما شاء الله وحاول بك الله